نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب ما جاء في سجود القرآن مم.
حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى نعم مولى الأسود بن سفيان مم.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مم.
أن أبا هريرة قرأ لهم إذا السماء انشقت مم.
فسجد فيها فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها نعم آه، a karatunmu na jiya a hadithi na wato abu sa'idin al-khudri Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wanda yake magana akan waɗansu mutane za su fito daga cikinku wanda za ku dinga rena sallarku idan kun haɗa ta da sallarsu a can ƙarshe-ƙarshe mun ce falatara she'an watan zuru firrishi falatara she'an wata tabara filfok wato mun fassara shi da ta- tana zarcewa wata tamara filfu'i wato kai wanda ake yi wa magana za ka dinga shakka a cikin wato tsirkiyar wannan wannan kibiya ɗin za ka dinga shakka har wani wani abu na jini ya rataye da shi ko bai rataye da shi ba hal allaka shay'un min ad-dami amla shin wani abu na jini ya rataye da shi ko bai rataye ba saboda babu komai a jikinta to amma muka fassara shi da ta tamara wato tana shudewa tamuru an gane ko babu ma a fi sujudil qur'an wannan babi yana bayani dangane da abun da ya zo shi daga wajen sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da guraren da ake yin sujada idan an karanta su a cikin alkur'ani Malam Ubaidullahi ya ce, Haddatsani ya haya an malikin, Malam ya haya ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik, an Abdullahi bin Yazid, shi kuma ya jiyo daga Abdullahi ɗan Yazid al-Makhzumi, Maulal Aswad bin Sufyan, wanda yake ‘yancaccen Aswad ɗan Sufyan ne al-Makhzumi as-Sahabi. an abi salama ta bin abdurrahman shi kuma ya jiyo daga baban salama ɗan abdurrahman anna aba hurairata qara'a lahum idha sama'un shaqqat haƙiƙa abu huraira Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi qara'a lahum idha sama'un shaqqat wato ya karanta musu idha sama'un shaqqat a cikin sallar isha'i نعم an gane ko a cikin sallar isha'i ya karanta musu idan sama'un shaqqat fasajada fiha da yazo wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun wato sai ya tafi yayi sujada a wannan guri falamman sarafa lokacin da abu huraira Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya gama wannan sallah akhbarahum sai ya baiwa mamudin da suka yi sallah a bayan shi labari cewa anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sajada fiha haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi sujada a cikin suratul inshiqaq an gane ko نعم wato wa bi hadha qala al khulafa'u al arba'a wal a'immatu thalatha wa jama'atun an gane ko rawahu ibn wahb an malikin wa rawa anhu ibn al qasim wal jumhur la sujuda li anna aba salamata qala li abi hurairata lamma sajada لقد سجدت في سورة ما رأيت الناس يسجدون فيها قال هذا على أن الناس تركوه وجرى العمل بتركه ورده أبو عمر بما حاصله أي عمل يدعى مع مخالفة المصطفى صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده والحديث رواه مسلم أن يحيى عن مالك به ورواه البخاري من وجه آخر بنحوه نعم نعم وحدثني عن مالك عن نافع مولى بن عمر مم.
أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين آه.
ثم قال إن هذه السورة مم.
فصلت بسجدة فضي.
نعم فضلت نعم بسج- بسجدتين وحدثني عن مالك يا ذنتر دني يا جيو دغ الإمام مالك عن نافع شي كما يا جيو دغ نافع مولى عبد الله بن عمر أن رجلا من أهل مصر حقيقة wani mutum daga cikin 'yan Egypt akhbarahu ya ba shi labari anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qara'a suratul hajj Hakika Umar ɗan Khattab Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya karanta suratul hajji fasajada fiha sajdatayni sai Umar ɗan Khattab ya yi sujadu guda biyu a cikin suratul hajji wato ya yi sujadu a guri biyu a cikin suratul hajji sun maƙala sannan sai Umar ɗan Khattab ya ce inna hadhihi surata fuddilat bi sajdatayni نعم haƙiƙa wannan sura suratul hajji Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗaukaka ta fuddilat an fifita ta da yin sujadu guda biyu a cikinta نعم guri na farko shine faɗar Allah ta'ala da ya ce wa man yuhinillahu famalahu min mukrim inna Allah ya fa'alu ma ya sha'u wato wannan guri ne wanda an yi ittifaƙi a kan shi guri na biyu shine ya ayyuhal ladhina amanu ruk'u wasjudu wa abudu rabbakum wa fa'alu al-khaira la'allakum tuflihun wannan wa fa'alu al-khaira la'allakum tuflihun karshen ayan nan ana sujada waɗansu suna yin sujada waɗansu kuma ba su yi نعم to shine yace wato a gurare guda biyu kenan نعم falam ya biha malikun fil mashhur al'imamu malika amma wannan ta biyun bai bayar da fatawa da ana yin ta ba a magana shi wanda cike mashhuriya نعم Mm.
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار Mm.
أنه قال Mm.
رأيت عبد الله بن عمر Mm.
يسجد في سورة الحج سجدتين Mm. ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga abdullahi ɗan dinar haƙiƙa abdullahi ɗan dinar ya ce na ga abdullahi ɗan umar allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa yasjudu sajidataini yana yin sujadu guda biyu fi suratul hajji a cikin suratul hajji نعم an gane ko?
نعم Abdullahi ɗan Umar yake cewa law sajartu fiha wahidatan kanat sajdatul akhira habba ilayya نعم yace da sujada ɗaya talzan ya a cikin suratul hajji yace to da sujada ta ƙarshe din ta fi soyuwa zuwa gare ni sama da sujada ta farko din نعم na'am وحدثني عن مالك Mm, عن ابن شهاب mm, عن الأعرج mm.
أن عمر بن الخطاب قرأ والنجم إذا هوى مم.
فسجد فيها ثم قام مم.
فقرأ بسورة أخرى ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik an ibn shihabin shi kuma ya jiyo daga ibn shihabin zuhuri مم.
anil a'raj shi kuma ya jiyo daga malam a'raj haƙiƙa umar ɗan khattab Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi qara'a bin najmi idza hawa a cikin sallah ya karanta suratul najmi ya karanta wan najmi idza hawa fasajada fiha sai yayi sujada a cikinta مم.
da ya zo ƙarshenta fasjudu lillahi wa'budu wato sai ya tafi yayi sujada thumma qama faqra'a bi suratin ukhra sannan kuma sai ya tashi ya meke sai ya fara karanta wata sura ta daban نعم tunda li yaqa ruku'uhu a qibal qira'ati نعم saboda ruku'un nashi ya afku a bayan karatu da yayi مم.
an gane ko kama huwa sha'anur ruku'i مم.
To a hadisin da yake magana akan abin da ya shafi yin sujada a cikin suratul najmi مم.
yana cikin sahihai مم.
hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ta'ala ya kare yadda da shi ce annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam قرأ سورة النجم فسجد فيها فما بقي أحد من القوم إلا سجد فأخذ رجل كفا من حسن أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا فلقد رأيته بعد قتل كافرا نعم وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه مم.
أن عمر بن الخطاب قرأ سجدته مم.
وهو على المنبر يوم الجمعة مم.
فنزل فسجد الن- فسجد وسجد الناس معه مم.
ثم قرأها يوم الجمعة يوم الج- يوم الجمعة الأخرى مم.
فتهيأ الناس للسجود مم.
فقال ألا رسلكم مم.
إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء مم.
فلم يسجد ومنع نعم ومنعهم أن يسجدوا وحدثني نعم وحدثني عن مالك يا زنتدني يا جيو دغ الامام مالك عن هشام بن عروة shi kuma ya jiyo daga Hisham dan Urwa an abihi shi kuma ya jiyo daga mahaifinsa Urwa ibn Zubair anna Umar ibn al-Khattab qara'a sajadatan haqiqa Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kare yadda da shi wato ya karanta wata sura wanda a cikinta akwai sujada ya karanta wannan guri da akwai sujada a a ruwaya ta al'imamul bukhari wato surar da ya karanta ita ce suratun nahal saboda a cikinta akwai ya khafuna rabbahum min fawqihim wa ya fa'aluna ma yi umaruna to ya karanta wannan sura ɗin to da ya zo gurin wa huwa alal mimbar alhali yana saman mumbari ne yana yi wa mutane huɗuba yawmal jumu'ati ranar juma'a fa nazala sai Umar ɗan Khattab ya sauko daga kan wannan mimbari fa sajada yayi sujada wa sajadan nasu ma'ahu wato mamu waɗanda suke sauraron huɗuba suka yi sujada tare da Umar ɗan Khattab ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى sannan kuma dai Umar ɗan Khattab Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wato sai ya karanta wannan dai ayar da take ɗauke da sujada a juma'a ta gaba ya zo yana ya khafu na rabbahum sai ya ga fatahayya annasu lissujud yau kowa yana shiryawa za a yi sujada eh irin yanzu in kana sallah a bayan kana wa kana wa takaru limanci gama gari in kana karanta irin su wacce ne tun kana fama yau kaddi buka za a ga mutum yana jajjarawa wani lokacin hali daga ya ga to shi ma umar dan khattab da ya ga wato mutane ya zo shi karshen zai zai zo gurin da ake yin sujada ga kowa yana jajjara guri zai yi sujada faqala ala risilikum sai umar ɗan khattab ya ce da su ala risilikum kowa ya tsaya a yanda yake an gane ko kowa ya zauna a yanda yake kale gyara zama ya ce inna allaha lam yaktubaha alaina illa an nasha'a haƙiƙa allah subhanahu wa ta'ala bai wajabta ba yin sujada a kanmu sai dai in mu ne muka so falam ya sujud umar ɗan khattab bai yi sujada ba ya ce a ci gaba da gashi wa mana'ahum an ya sujudu shi su ma ce to kada ku yi tunda ni bin yi ba tunda dalilin kun ji karatu na ne za ku yi to kuma kar ku yi na'am to don haka wannan yake nuni akan cewa ashe sujudul qur'an ba wajibi bace نعم na'am قال مالك ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجد على المنبر فيسجد نعم فيسجد Mm.
قال مالك الأمر عندنا أن عزائم أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة شجرة Mm.
ليس في المفصل منها شيء Mala Malikun al'imamu Malik ya ce, Laisa al'amalu ala an yanzila al'imamu idza ƙara'a sajidata alal mimbar fayyasujud. Wato, aikin malaman Madina malamanmu baya nuni akan cewa limami ya sauko daga kan mimbari idan ya karanta ayar da take ɗauke da sujada. Ya sauko daga kan mimbari fayyasujud ya yi sujada wato a ƙasan mimbari. al'imama malik ya ce wato aikin malamanmu na madina baya nuni akan haka to to abinda al'imamu malik yake nufi wai ba wajibi ba ne ya sauko ɗin yana da damar ya ci gaba kawai da karatun shi ba tare da ya sauko ba an gane ko na'am ƙala malikun al'imamu malik ya ce al'amuru na al'amarin da ake aiki da shi a wajenmu anna aza'ima sujudil qur'an haƙiƙa guraren da aka yi umarni da a sujadance su idan an karanta su a cikin alƙur'ani ihda ashrata sajidatan wato sujadu ɗaiɗai guda goma sha ɗaya ne gurare goma sha ɗaya ne laisa fil mufassali minha shay'un al-imamu malik yace babu komai na sujada a cikin surorin da ake rarrabewa tsakankaninsu da basmala shine tun daga suratul hujurat ila akhirin nas na'am قال مالك لا ينبغي لأحد يقرأ من سجود القرآن شيئا بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس نعم والسجدة من الصلاة فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في نعم في تي
في تينك نعم الساعة في تينك الساعتين في نعم.
تينك الساعتين نعم قال مالك الإمام مالك يتي لا ينبغي لأحد يقرأ من سجود القرآن شيئا نعم bai dace ba ga kowane ɗaya daga cikin alarammomi ya ƙara'u shay'an min sujudil qur'an ya karanta wani abu daga cikin wato sujadu na alƙur'ani ya karanta wata aya daga cikin ayoyin da take ɗauke da sujada a cikin alƙur'ani ba da salati subhi bayan sallar asubahi wala ba da salati asiri wala bayan la'asar bai dace ba mutum ya dinga taharrin karanta a surar da a cikin da take ɗauke da sujada bayan sallar asubahi don ya yi sujada bai dace bayan hakanan ko bayan la'asar don ya yi wannan sujada ɗin ya ce don me wa zalika anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam na ha'anis salati ba'ada subhi hatta ta a shamsu ya ce dalilin da ya sa na faɗi haka saboda haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi hani dangane da yin sallah ta nafila bayan sallar asubahi har sai rana ta fito wa anis salati ba'da al'asri hatta taghruba shamsu kuma ya yi hani dangane da yin sallah ta nafila bayan la'asar har sai rana ta fada ya ce wasajadatu minas salati ita kuma sujada ita ma tana daga cikin sallah sujada ita ma tana daga cikin sallah don haka falayan bahili a hadin an ya ƙara'a sajidatan fitainika sa'ataini wato bai dace ba ga kowa daga cikin musulmai ya karanta ayar da take ɗauke da sujada a cikin waɗannan lokutan guda biyu an gane ko wa zalitani lil musannal murtafi sai a ce wa fi siwa huzaini tai ne zukurtu dai an gane ko fi tai nika sa'atai kenan na'am نعم وسئل مالك عمن قرأ سجدة وامرأة حائض Mm.
تسمع هل لها أن تسجد Mm.
قال مالك لا يسجد الرجل ولا امرأة ولا ولا المرأة إلا وهما ظاهران su'ila malikun an tambayi al'imamu malik amman ƙara'a sajidatan wamra'atun ha'idun tasma'u dangane da alaramman da ya karanta ayar da take ɗauke da sujada kuma ya tafi ya yi sujada wamra'atun ha'idun tasma'u mace wanda take mai jini na al'ada tana cikin jini na al'ada ta ji lokacin da limamin yana karatu kuma dama zaman da ta yi saboda sauraron alaramma ne ta zauna tana sauraron karatun shi saboda tana ganewa karatun shi to da ya yi sujada shin ita ma hallaha an tasjuda ma'ana hal ya juzu laha an tasjuda shin ya halitta ga ita wannan matar ta yi sujada ko bai halitta ba qala malikun al-imam malik yace la yasjudu ar-rajulu wala al-mar'atu illa wa huma tahirani wato namiji ko mace ba zai yi sujada ba illa wa huma tahirani face dai suna tsarkakakku da namiji da mace kowa ba a ba shi damar ya yi sujada ba sujudul qur'an face yana da kai tsarki yana nufin at-taharatul kamila bil wudu'i wato tsarki wanda yake cikakke idan wanka ne ya waje ba a kan shi ya zamanto baya da janaba idan baya da janaba amma kuma baya da alwala ya zamanto to yana da alwala idan baya da alwala ba zai yi ba kenan wannan sujada din wannan shine ra'ayi na al-Imam Malik
wasu ila ana ma'ani mara'atin mara'at sagrata wa rajulun ma'aha yasma'u a alaihi an yasjuda ma'aha qala malikun ليس عليه أن يسجد معها نعم إنما تجب السجدة على القوم يكونون مع الرجل نعم فيأتمون به ويقرأ السجدة سجدة فيسجدون معه وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرأها ليس له بإمام أن يسجد تلك السجدة
wasu ila malikun an tambayi al'imamu malik an imra'atin ƙara'at sajadatan dangane da alaramiyar da ta karanta ayar da take ɗauke da sujada wa rajulun ma'aha ya sima'u sai kuma katakoran shi kuma yana tare da ita yana ji an gane ko irin mutum malamin mata ne malamin makaranta ne ta mata mace ya zo shi tana zaune tana tilawa yana jinta in ta yi kuskure ya gyara mata shi kenan sai ta zo kan ayar da take ɗauke da sujada da ta karanta wannan sujada sai ta tafi ta yi sujada to shi ka ta koran ya za a alaihi an ya sujuda ma'aha shin ya halitta a gare shi ya yi sujada tare da ita ko kuma bai dace ba Ƙala Malikun al'imamu Malik ya ce, Laisa alaihi an ya sujuda ma'aha, wato bai dace ba gare shi, bai dace ba ga alaramma ya yi sujada saboda almajirar shi ta yi sujada. Shi ke na in ta yi sujada ya ce, To, ƙare da ke ɗago, ƙare sujada ta ce, in ta kuskure na mata shaka shi. Innama ta jibu sajidatu alal ɗau. al'imamu malik ce sani dai an sunanta sujada ce ga mutane wanda ya kunu na ma'ar rajuli wanda suka kasance tare da namiji faya atammu na bihi suke yin koyi da shi wannan namiji idan ya zamanto mutumin da wato ba zai yi limanci ba to dan ya karanta ayar da take ɗauke da sujada ko da shi ne yake karatun kuma ka zauna ne saboda ka saurare shi to ba za ka yi sujada ba kai fayaƙra'us sajidata to wannan limamin da za su yi koyi da shi ya karanta wata aya wanda take ɗauke da sujada faya sujudu na ma'ahu su tafi su yi sujada tare da shi amma wa laisa alaman sami'a sajidatan min insanin ya ƙra'uha laisa lahu bi imamin an ya sujuda tilkar sajidata ya ce amma wa laisa ala man sami'a sajidatan wato bai dace ba ga mutumin da ya ji wata sujada bai dace ba ga mutumin da ya ji wata sujada wata aya wanda take ɗauke da sujada min insanin ya ha daga wajen wani mutum wanda yake karanta ta wanda laisa lahu bi imamin wanda wannan mutumin ba limamin shi wannan mai sauraron bane to bai dace ba a gare shi an ya sujuda tilka sajada ya sujadanci wannan sujadar bai dace ba amma duba da cewa lokaci yayi na so a ce mun ƙara babe guda saboda na karfe ta kusan abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik